بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مسوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisin Auf bin Malik bin Tufayl na'am
قال رحمه الله وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها Auf dan Malik yake cewa an ba wa Aisha Allah ya ƙara mata yarda labari cewa Abdullahi dan Zubair ya ji labarin ta yi wani ciniki ko kuma wata kyauta sai yake cewa ko dai Aisha ta daina irin wannan ko kuma zan sa katanga tsakanina da ita.
قالت أهو قال هذا قالوا نعم Ta tambaya ta ce shi ɗin ne ya faɗa haka aka ce eh قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا take cewa na yi bakance tsakanina da Allah ba zan sake yin magana da ɗan Zubair ba har abada.
فاستشعب فاستش- فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نظري Lokacin da Abdullahi ɗan Zubair ya ga ƙauracewa da take tsakaninsu da Nana Aisha ta yi tsawo da yawa sai ya je ya nemi cewa Aisha ta dawo su ci gaba da magana su ci gaba da harka dama kuma eh, innarsa ce saboda haka sai take cewa wallahi ba zan taɓa ansarce tanda yake nema ba kuma ba zan taɓa warware bakance na da na yi ba
فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث Na'am.
وقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي Abdullahi ɗan Zubair lokacin da ya ga abin ya ƙara tsawo sai ya je ya samu almiswar bin makrama da kuma Abdurrahman bin aswad ya ce don Allah ina yi muku magiya ku shigar da ni zuwa wajen Aisha Allah ya yarda da ita saboda bai halatta a gare ta ta yi bakancan yanke magana da ni ba.
فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة sai nisuwar da Abdulrahman suka tafi tare da shi Abdullahi bin Zubair suka nemi izini zuwa wajen Aisha.
فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل Sai suka ce mata Assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatu mu shigo?
قالت عائشة ادخلوا Sai na na Aisha ta ce ku shigo, قالوا كلنا suka ce mu duka mu shigo?
قالت نعم ادخلوا كلكم Sai ta ce eh ku duka ku shigo.
ولا تعلم أن معهما ابن الزبير Bata san Ibn Zubair yana tare da su ba.
فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي
lokacin da suka shiga sai shi abdullahi dan zubairu ya koma ta bayan hijabi saboda haka ya dinga yin magiya yana kuka yana neman nana aisha ta dawo daga rantsuwar da ta yi وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد, قد عملت من الهجرة ولا kuma يحل suka dinga a roƙonta suna yi mata magana suka ce mata tabbas ke kin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ƙauracewar da kika yi masa ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه, أخاه فوق ثلاث ليال tabbas kin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ga musulmi ba ya kaurace wa dan uwansa saboda darare uku فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد lokacin da suka dinga yi mata magana suna tuna mata da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kauracewa musulmi sama da kwana uku sai ita kuma ta dinga tuna musu tana kuka tana cewa tabbas fa ni na yi bakance kuma bakancen yana da tsanani
فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وع- وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ba su gushe ba suna ta mata magana har sai da ta yi wa abdullahi ɗan zubair magana saboda haka kuma sai ta yanta kuyangu guda arba'in
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها a lokuta da yawa na na'isha takan tuna wannan bakancen da ta yi hakan har ya jawo ta yi kuka ta jiƙa murfin kanta da a, hawaye
رواه البخاري buhari ne ya rawaito وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات an karɓo daga hukubatu dan amir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen waɗanda aka kashe a yakin uhudu sai ya yi musu sallah bayan shekara takwas kai ka ce wanda yake yin bankwana ne ga rayayyu da kuma matattu
ثم طلع إلى المنبر فقال sannan ya hau kan mumbari sai ya ce إني بين أيديكم فرض وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas ni zan rigaye ku kuma tabbas ni ne shaida ne a gare ku kuma tabbas inda za mu haɗu da ku shine daidai tafkina kuma ni ina ganin sa daga matsayata wannan
وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا wallahi ni ba ina ji muku tsoron ku yi shirka ba ne ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ina ji muku tsoron ku dinga rigirage ne akan duniya فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Ubatu ɗan Amir yake cewa wannan kallon da ne wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama shine kallo na ƙarshe da na yi masa gaba ɗaya a rayuwarmu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم Yake cewa abin da nake ji muku tsoro shine duniya ku yi rige-rige zuwa gare ta kuma ku yi kashe-kashe saboda ita sai ku halaka kamar yadda waɗanda suka zo gabaninku suka halaka.
قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر Uquba yake cewa wannan ganin da ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine gani na ƙarshe da na yi masa akan mumbari.
وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas ni zan rigaye ku kuma zan zama mai shaida a gare ku kuma tabbas ni ina ganin tafkina daga nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas an bani ah, mukullan taskoki na ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ba wai ina ji muku tsoro ku yi shirka bane bayana amma ina jin tsoro ne ku yi rige-rige zuwa ga duniya وعن أبي زيد وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu zaid amr bin akhtab Allah ya ƙara masa yarda
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر
yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi sallar asuba ya hau mumbari sai ya mana hudu ba har zuwa lokacin da sallar azhar ta halarto فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya yi sallah ya hau mumbari ya yi hudu ba har zuwa lokacin sallar la'asar
ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس sannan ya sauko ya yi sallah ya sake hawa mumbari har rana ta faɗi فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba wanda ya fi mu sani shine wanda ya fi mu haddacewa رواه مسلم muslim da ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga nana aisha Allah ya yarda da ita tana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من نذر أن ي- أن يطيع الله فليطعه duk wanda ya yi bakance zai yi biyayya ga Allah to ya yi biyayya gare shi ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه duk wanda ya yi bakance zai saba wa Allah to kar ya saba masa رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ an karbo daga ummu sharikin Allah ya yarda da ita take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ta da ta dinga kashe tsaka وقال كان ينفخ على إبراهيم annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita tsaka ta kasance tana busa wutar da aka saka annabi Ibrahim a ciki متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة duk wanda ya kashe tsaka a duka na farko to yana da eh, kaza da kaza na lada a wani gurin yana da eh, kyawawan ayyuka guda ɗari
ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون, الأو دون الأولى wanda kuma ya kashe ta a duka na biyu shi kuma yana da lada kaza da kaza amma bai kai na farko ba ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة wanda kuma ya kashe ta a duka na uku shi kuma yana da eh, lada kaza da kaza وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مئة حسنة A wata ruwayar duk wanda ya kashe tsaka a duka na farko, to za a ba shi ah, lada guda ɗari za a rubuta masa. Na'am.
وفي الثالثة دون ذلك وفي, وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك Ah, na biyu kuma bai kai haka ba, na uku kuma bai kai haka ba.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya rada shi yake cewa, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, قال رجل لأتصدقن بصدقة wani mutum yake cewa zan yi wata sadaka فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق sai ya fita da sadakarsa sai ya sanya ta bai sani ba a hannun barawo فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق sai mutane suka wayi gari suna cewa jiya an yi sadaka ga barawo فقال اللهم لك الحمد sai mutumin ya ce ya Allah godiya gare ka take لأتصدقن بصدقة ya sake cewa zan sake yin wata sadaka فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية
sai ya fita da sadakarsa ba tare da ya sani ba kawai sai ya ba da ita ga wata karuwa mazinaciya فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية sai aka dinga yin maganganu washe gari ana cewa "Eh, jiya fa da daddare an yi sadaka ga mazinaciya فقال اللهم لك الحمد على زانية sai yake cewa ya Allah godiya ta tabbata gare ka da ka sa na yi sadaka ga mazinaciya
لأتصدقن بصدقة zan sake yin wata sadaka فخرج بصدقته فوضعها في يد غني sai ya fita da sadakarsa sai gashi ta fada hannun mawadaci
فأص- فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني sai suka dinga yin magana suna cewa an yi sadaka jiya da daddare ga mawadaci فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني sai ce ya Allah ina godiya gare ka da ka sa na yi sadaka ga ɓarawo na yi sadaka ga mazinaciya na yi sadaka ga mawadaci
فأتي فقيل له sai aka zo masa aka ce da shi أما صدقتك على سارق فلعله أن يست فلعله أن يستعف عن سرقته aka ce amma sadakar da kai ga ɓarawo to babu mamaki ta taimaka masa ya bar sata وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها amma sadakar da ka bawa mazinaciya to babu mamaki ya zama sababin da za ta bar zina وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله amma sadakar da ka bawa mawadaci to babu mamaki ya zama masa dalilin da zai sa ya dinga ciyarwa daga abin da Allah ya bashi رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata walima cin abinci da aka kira mu فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه sai aka kawo masa wani zira'i na dabbar da aka yi walimar da ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son zira'i a cikin akuya فنهس منها نهسة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yaga وقال أنا سيد الناس يوم القيامة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne shugaban mutane ranar alkiyama هل تدرون مما ذاك؟
kun san ta yaya hakan ta faru يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد Allah maɗaukacin sarki zai tara na farko da na ƙarshe ranar alkiyama a guri guda فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي
mai jira zai jira su sannan kuma mai kira ma zai ji yadda su mana wanda zai kira idan ya kira ɗaya zai ji yadda kowa da kowa وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون sannan kuma za a kusanto musu da rana sai mutane su haɗu da baƙin ciki da damuwa wanda ba za su iya ba
فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم sai mutane su ce yanzu ba za ku duba abin da kuke ciki ba ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ba za ku nemi wanda nema muku ceto ba a wajen ubangijinku فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم sai wasu daga ciki su ce ai ku je wajen babanku adam saboda haka sai su je wajensa sai su ce ya kai adam أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه kai ne baban mutane Allah ya halicce ka da hannunsa kuma ya busa maka daga ransa وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك kuma ya umarci mala'iku sun yi maka sujjada ya kuma zaunar da kai aljanna ba za ka neman mana ceto ba a wajen ubangijinka ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ba ka ga abin da muke ciki ba ne da kuma halin da muka shiga
فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعد بعده مثله
ubangijina yau ya yi fushi mai tsanani wanda bai taɓa yin irinsa ba kafin yau kuma ba zai ƙara yin irinsa ba وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح Na'am, kuma tabbas ya hana ni cin wata bishiya sai na saba masa, ta kaina ni ma nake yi, ya maimaita haka har sau uku cewa ta kansa yake yi, ya ce ku tafi zuwa wani na ku je wajen annabi no.
فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك Sai su je wajen annabi no sai su ce masa ya kai no, kai ne farkon manzanni da Allah ya aiko zuwa ƙasa, kuma Allah maɗaukakin sarki ya kira ka da cewa bawa ne mai yawan godiya. ba ka ganin abin da muke ciki ba ka ganin abin da muka isa zuwa gare shi ba za ka nema mana ceto a wajen ubangijinmu ba فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم sai annabi nuh ya ce ai tabbas ya ubangiji na ya yi wani fushi wanda bai taɓa yin irinsa ba kafin yau kuma ba zai sake yin irinsa ba bayan yau kuma ni akwai wata addu'a da na yi wa mutane na suka hallaka ta kaina ta kaina ta kaina nake yi ku je wajen wani na ku je wajen annabi Ibrahim فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض sai su je wajen annabi Ibrahim sai ce ya kai Ibrahim kai annabin Allah ne kuma badaɗinsa daga cikin ah, mutanen duniya اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى su ce ya kai Ibrahim ka nema mana ceto mana ba ka ganin abin da muke ciki sai ce ai ubangiji na yau ya yi wani fushi wanda bai taɓa yin irinsa ba kafin yau kuma ba zai sake yin irinsa ba bayan yau tabbas ni na yi ƙarairayi guda uku saboda haka ta kaina ta kaina ta kaina nake ku tafi wajen wani فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى sai annabi ibrahim ya ce musu ku je wajen annabi musa sai su je wajen annabi musa sai annabi musa ya saurare su sai su ce masa ya kai musa tabbas kai manzan allah ne allah ya fifita ka da manzanci da kuma zance akan mutane ka nema mana ceto a wajen ubangijinka ba ka ganin abin da muke ciki sai ya ce ya ku mutane tabbas ubangiji yau ya yi fushi wanda bai taɓa yin irinsa ba kafin shi kuma ba zai ƙara yin irinsa ba bayan haka tabbas ni na kashe wata rai wacce ba umarce ni na kashe ta ba wannan yasa ta kaina ta kaina ta kaina nake yi saboda haka ku je wajen wani na ku je wajen Isa فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم annabi Isa bayan sun je wajensa sai ya saurare su sai su ce masa ya kai Isa kai manzon Allah ne kuma kai kalmar Allah ne wacce ya jefa ta zuwa ga Maryam sannan kuma kai rai ne daga cikin rayukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kuma gashi ka yi wa mutane magana a lokacin kana cikin tsumman goyo saboda haka uh, ka nema mana ceto wajen Allah ba ka ganin abin da muke ciki sai isa ya ce uh, tabbas ubangiji na ya yi fushi wanda bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai ƙara yin irinsa ba amma dai shi annabi isa bai ambaci wani zunubi ba sai su ce sai ya ce ta kaina ta kaina nake ku je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا شيئا لم يفتحه علي لم يفتحه على أحد قبلي yake cewa sai su zo wajena sai su ce min ya kai Muhammad kai manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa kuma Allah ya gafarta maka abin da ya gabata daga zunubanka da kuma abin da zai zo nan gaba ka nema mana ceto mana a wajen ubangijinka ba ka ganin abin da muke ciki na wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai in tafi sai in je ƙarƙashin al'arshi sai in yi sujjada ga ubangijina sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗa min sanin wasu kalmomi na yabo da kuma godiya gare shi abin da bai taɓa buɗawa wani wanda ya zo kafin ni ba.
ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفى فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan na gama yi wa Allah yabo sai a ce min ya kai Muhammad daga kanka ka tambaya za a baka ka nemi ceto za a baka sai na daga kaina sai in ce ya Allah al'umata al'umata sai a ce min ya kai Muhammad ka shigar da waɗanda ba su da hisabi daga cikin al'ummarka daga ƙofa ta dama daga cikin ƙofofin aljanna kuma za su yi tarayya da mutane a ragowar ƙofofin.
ثم قال والذي نفسي بيده إما إنما بين بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa tsakanin kusurwoyi guda biyu daga cikin kusurwoyin aljanna kamar tsakanin makka ne da hajar ko kuma kamar tsakanin makka ne da busra muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito masu waran mu saboda korewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da za su zo nan gaba kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum